الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo ubangijin da mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci wanda muka saba gabatar da darasi daga cikin wannan littafi na loga darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama makama ta goma sha shida almagribiya kai tsaye insha Allahu ta'ala darasi na yau zai tashi makama ta goma sha bakwai wadda ake kiranta alƙahakariya wato an dangana ta ne zuwa wato wata kalima shine alƙahakara wato shine yi da baya da baya قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السابعة عشرة القهقرية malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan ita ce makama ta goma sha bakwai alƙahakariya wadda take mai da baya da baya menene sanadiyar ambatanta da wannan suna domin ta kunshi wata risala wadda idan ka karanta ta daga ƙarshen ta kayo da baya da baya za ta karantu tamkar yanda in ka kama daga farkonta zuwa ta kamar yadda za mu gani a nan insha Allahu ta'ala kuma risala ce wadda ta kunshi kalima ɗari biyu haddasa al-haris ibn hammam haris dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake cewa lahabtu fi ba'd maqarihi al-bayn wa maqamihi al-ayn fityatan alaihim sima al-hija wa qulawatu nujumi duja yake cewa lahabtu na hararu asharan mabarihil bai wato majefa ta rarraba wa maɓamihil ayi da mahanga wato ta ido shine ma'ana abin da ido ke hangowa na kwaɗai lafazin maɓari jam'i ne na maɓara an gane ko maɓara ma'akuzin ne mina ƙwar wato shine jifa da abu maɓami wato ma'akuzin ne mina ƙwam wato shine hangen wani abu wanda rai ke kwaɗansa shi ne ya ce lahabtu wato na hararu fi ba abu matsarin baini a sharan mashifa ta rarraba me yake nihi da albayin wato shine rabuwa da gida ma'ana nisa wanda yake na bulaguro wa maɓamihil ayin wato da mahanga ta ido me ya hararu su ne fitiyatan wato wasu matasa alaihim simal hija wato tare da su akwai alama ta hankali wa qulawatu nujumin duja da kyawo irin na taurari duhun dare wa hum fi mumaratin mushtaddatil hubu wato waɗannan samari suna cikin gardama wadda take mai tsananin motsawa alhubu wato shine motsawar iska min habbatin rihu hububan wato iska ta buga wato bugawa shine kamar yadda wani mawaƙi yake cewa hububun rihi yasbiqu ha hisani wa ka'sul mauti yusqa bisinani wa zikri sha'i'un fi kulli ardin ala darbil masalisi wal masani shine ga yanan tuntuna an wuce da shi a cikin alburda a mahabbatin rihu min tilqa'i kazimatin shine yake cewa wa hum fi mumaratin wato suna cikin jayayya da gardama mustaddatil hububi mai tsananin motsawa wa mubaratin mustaddatil ulhubi wato da takara wadda take mai nisan al'ulhubi sukuwa an gane ko al'ulhub wato shine tsananin sukuwa wadda take ta doki shine yake cewa wadda sauɗi ulhubin wadda saƙi dirratun shine yace wa mubaratin wato da takara mushtaddatil ulhubi wadda take mai nisan sukuwa fa hazzani li qasdihim hawal muhabara wato san zama da malamai sai raurauta ni li qasdihim domin nifatar waɗannan matasa واستهلاء جنى المناظرة دميما تندن الراجين كائن إتاتن واتو تتوناوا أكم مسألة إلمي شيني أكي تيوا المناظرة أزو أجيب وتا مسألة إلمي أتتونا دومين أفتد ساكمكو واندي كي نغسكيا أشكنتا فلما التهبت برهبهم لوكتن دنهتو دجماعرس وانتظمت في سمئهم نصارو أشكن زرنس asin wato shine zari wanda aka shirya gwalagwalai da tsakiya a cikinsa ma'ana shi ma ya zamanto daga cikinsu ƙalu sai suka ce a anta mimman yi bulakil haija wa yulki dalwa dila shin wai kai ma kana daga wanda ake jarraba shi a fagen hwama wanda ke jefa gugansa a cikin guguna alhaija wato shine fage wanda yake na yaƙi an gane ko kamar yadda wani mawaƙi yake cewa akaka akaka inna man la akallahu ka sa'in ila al-hijabi ghayr silahi ala wa inna ibn ammi al-mar'i fa alam janahahu wa hal yanhabu al-bazi bi ghayr janahi al-hija wato shine fage wanda yake na fafatawa fagen yaki kenan suka ce masa a anta shin kai mimman yubala fil hija kana daga wanda ake jarraba shi a fagen yaki wa yulki dalwahu dila wanda ke jefa gugansa a cikin guguna addila jam'i ne na dalo faƙultu sai na ce da su bal ana min nazaratil harbi la min abna'i ta'ni wa dhar bari dai ni ina daga 'yan kallon yaƙi bana daga 'ya'yan sukan mashi da saran takobi ma'ana ni ba mayaƙi bane amma ɗan kallon yaƙi ne fa abrabu an hijaji a wannan lokaci sai suka kau da kai game da jayayya da ni wa a fadu haji suka kwararu wato game da yin zaurance kar mu manta lafazin afaba ya riga ya gabata kutsawa a cikin zance asalinsa wato shine gudana ta ruwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fihi sai Allah ya yi amfani da shi a nan akan kutsawa a cikin zance kamar yadda ya yi amfani da shi akan gudana ta ruwa shine wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun shine yace wa afadu sai suka kutsa suka kwararu haji a cikin wato zaurance wa kana fi buhubuhati halqatihi ya kasance a tsake tsakin taron jama'as wa ikilili rufqatihim wato da tuntun rufqatihim jama'as iklil wato shine tuntu da ake ma hula misali zanna an gane ko asali wato kamar kambe ne wanda masarauta suke sanyawa shine ake ce masa al-iklil duk wani abu wanda yake kololuwa shine yace wa ikilili rufqatihim wato da gaban kenan rufqatihim jama'as su abin da yake nihi da tuntu anan waɗanda suke masu zama a gaba gaba ya ce a nan akwai shekun wani dattijo shine wato ismu kana kenan kad baratul humumu ya ce haƙiƙa bakkan ciki sun heke jikinsa walau wa samumu wato iskar zafi wadda take ta guba wato ta canza kamarsa hatta ada an halamin qalami wato har ya koma mafi rama game da alƙalami wa aka hala min jalami wato ya fi almakashi ke ƙasa an gane ko hatta ada har ya koma an hala wato mafi rama min ƙalamin game da alƙalami ma'akuzin ne minan nuhul wa aka hala mafi ƙeƙasar jiki min jalamin wato game da almakashi illa annahu kana yubdil ujaba iza ajaba sai dai cewa shi duk da haka ya kasance yana bayyana abun mamaki duk lokacin da ya amsa wata tambaya wa yunsi sahabana kullama abana yana mantar da mai saurarensa sahaban wa'il wanda ake sanya misali da shi a wajen fasaha kullama a bana a duk lokacin da ya bayyana abin da ke bakinsa sai ya mantar da kai wane ne ma sahaban fa ujibtu bima utiya min al-isaba sai aka tsayatar da ni game da abin da aka bashi wato na dacewa akan duk abin da yake faɗa wata brizi ala tilkal isaba wato da fitowa gaba a wannan jama'a ga wannan jama'a ma'ana shine farkon wanda ya fara fitowa gaba ya kane kane cewa shi zai fara magana abin wannan yana ƙayatar da shi wata wato da fitowa da maza ala tilkal jama'a ga wannan jama'a wa ma zala ya kulla mu'amma bai gushe ba wato yana kware dukkan wani abu wanda yake rikeke wa yusmi fi kulli marma yana kashewa a cikin dukkan abin da ya jefa ila an khalatil ji'abu har aka kai lokacin da wato gwahinsu yawohinta da kibiyoyi wa nafida su'alu wal jawabu tambaya da amsa wato suka kare a wajen jama'ar ma'ana ya kakkabe duk abin da yake wajen su na ilimi al ji'ab wato shine gidan kibiya in ma ka ce masa fari ko kuma ka ce masa gwahi shine yace ila an khalatil ji'abu har aka kai lokacin da kwarinsu ya wohinta game da kibiya ma'ana duk wata kalma da za su iya furtawa ta rigai ta ƙare shine yace wa nafi da su'alu wal jawabu tambaya da amsa sun ƙare falamma ra'a infadal qaumi lokacin da ya ga wato shine kakkaɓewar abin da ke wajen jama'a wato na kalimomi lafazin al'infab wato shine kakkaɓe birgami domin a fitar da bilbudin da yake cikin shi a lokacin da guziri ya kai ƙarshe kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko da yake cewa fada khaltuha kawiyal wifabi badiyal infabi shine yace falamma ra'a infabal qaumi lokacin da ya ga karewar abin da ke wajen wannan jama'a wa irarahum ila saumi wato da fakuwar zuwa kawaici ɗaya daga cikin ma'anar asawum a harshen larabci shine kamewa game da magana kamar yadda ubangiji ta'ala ke hikaya game da baiwarsa maryam alaiha salam ubangiji ta'ala yake cewa fa in ma tarayinna min albashari ahada fa quli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya الصوم أنا بمعنى الإمساك عن الكلام الرضا بالمطارحة ألوكة نن sai ya musu jirwayi da kaman wanka cewa a zo a yi mutsaraha mutsaraha wato nau'i ne wanda yake daga cikin hanyoyi wanda ilimi yake tabbata ma'ana a jefa tambaya a samu waɗanda za su warware ta wasta a zana filmu fataha ya nemi izini game da cewa shi zai fara faƙalu da hu habbaza wa mallana biza suka ce madalla madalla ya yi kyau wane ne daga cikinmu zai iya farawa in ba kai ba faƙala sai ya ce a ta'arifuna risala shin kun san da wata letir arduha sama'uha wanda ƙasarta ita ce samaniyarta wasu buhuha masa'uha safiyarta wato ita ce maricenta ma'ana da safiyarta da maricenta duk ɗaya suke an gane ko yadda kaga kasanta haka samaniyar ta take batta da kai ko ina daidai ne nusijat alamin walai yace an saka ta ne a bisa ta kala biyu alminwal wato ita ce iccen da masaki yake jefawa ya sanya shi nan ya fito da shi nan wanda ake ce masa takla yace nusijat an saka ta alamin walai wato a bisa ta kala guda biyu wata jallat fi launai ya ce ita wannan risala ta bayyana a cikin launi biyu an gane ku wai ma'ana kasancewar anan in ka sunkuyar da ita ma'ana za ta bada kamar yadda in ka tafiyar da ita a didanta shine yake cewa ta bayyana a cikin launi biyu wa sallat ila jihatai kuma ta yi sallah zuwa jiha biyu ta ko ina ka kama za ta iya karantuwa wabadat za ta waje haini ya ce ta bayyana kuma ma'abuciyar fuska biyu in ba zagat min mashriqiha fanahi ka bi raunakiha in ta hudo daga mahudatta ya ce kyawanta ya isan maka ma'ana in ka karanto ta daga farkonta wa in qala'at min magribiha idan ku ta hudo daga mafadarta fayali ajabiha yace ya mamakinta yaya aka yi daga ta kuma za ta karantu qala sai yake cewa faka annal qauma rumubis sumati aw haqqat alaihim kalimatul insati ka ce jama'ar kamar an jefe su da kawaici aw haqqat alaihim kalimatul insat ko kuma ka ce kalima wadda take ta kawaici ta gaskata a kansu an gane ko kamar ma wai matattu kowa ya ja bakinsa ya kyale fama na basa minhum insanun wala faha li ahadihim lisanun yace babu wani mutum daga cikinsu nabasa da ya motsa leɓen bakinsa ya furta wata kalima wala fahali ahadihim lisanu babu halshi na ɗayansu wanda ya buɗe baki ya yi magana fahina ra'ahum bukuman kal an'am a lokacin da ya gansu sun zama bebaye yadda ka san tamkar dabbobi wasu motan kal asnam sun zamanto kawaitattu sun ja baki sun kyale yadda ka san gumaka an gane ko shine ubangiji ta'ala yake cewa sawa'un alaikum ada'awtumuhum aw am antum samitun shine yake cewa wasu mutan wato ya gansu sun yi kawaici kal asunami yanda ka san wato gumaka haka suke qala lahum sai yace kada ajjaltukum ajalal idda yace haƙiƙa na saurara muku wato irin ajali wanda yake na idda an gane ko in ma ya kasance idda ta saki wata uku ko kuma idda ta mutuwa wata hudu da kwana goma wa arkhaitu lakum diwalal mudda yace na sakar muku da igiya wadda take ta jinkiri a diwal a diwalal idda wato igiyoyi waɗanda suke na jinkiri diwal wato jam'i ne na diwal a diwal ita ce igiya wadda ake ce mata zarara wadda ake ɗaura ma dabba a sake ta taje tana kiwonta idan aka ga dama kuma a janyo a kama ta shine yace wa arkhaitu lakum iwalal mudda yake cewa haƙiƙa na sakar muku wato igiya wadda take ta jinkiri thumma hahu na majma'u shamli wa mawqiful fasli yace kusan da cewa wannan wuri wato shine mahada wato ta yake cewa ita ce matattara ta haduwa akan dukkan abin da za a gabatar wa mawqiful fasli ita ce kuma matsaya ta rabe hukunci yau za a gane cewa in har ku wani abu ne anan yace fa in sama hat khawatirukum madahana idan tunaninku wato yayi baiwa ya zo da wani abun a zo a gani madahana yace sai mu yaba wa in saladat zinadukum idan ku ashanarku wato ta tsaurare ta kita da wuta kada hana ya ce mu kuma mu kyasta in ku ba kwa iya ba faƙalu lahu sai suka ce da shi wallahi ma lana fi lujjati hazal bahri masba wala fi sahilihi masra suka ce mun rantse da ubangijin da ya halicce mu ba mu da masba wurin iyo fi lujjati hazal bahar a zirhin wannan teku wala fi sahilihi masra kuma ba mu da wata matafiya a gabarsa ma'ana ba mu ba wannan al'amari da ka zo da shi fa'arihi afkarana min alkaddi suka ce abin da muke bukata ka hutatar da tunaninmu game da dukkan wata wahala wahanni il'afiyata bin naqadi ima kyauta alasan barka a sanadiyar shigowar ta hannu ma'ana kyauta kai mata alasan barka tunda ta riga ta shigo hannu kenan ta tabbata ya ce a wannan kinaya ce karin magana ne suke yi akan dukkan wani abu da ka same shi kai tsaye ba tare da wani jinkiri ba suke cewa hanni ila afiyata bin naqad ima kyauta ala san barka bin naqad wato da sababin shigowar ta hannu wattakhizna ikhwanan kamar da mu matsayin yan uwa muke yasibuna idza wasabta waɗanda za su yi tsalle a duk lokacin da ka yi tsalle akan wani al'amari wa yusibuna matastasabta waɗanda za su sakauta a duk lokacin da ka nemi a sakauta maka fa'aɓaraka sa'atan a wannan lokaci wato sai ya sunkuya kansa ɗan zamani wanda yake takaitacce sun maƙala sannan sai ya ce sam allakum wa ba'a ji da bi ya tabbata gare ku ya ce fastamlumin ne saboda haka ku karɓi shibta game da ni wanƙulu anni ya ce ku ciri riwaya daga wajena a nan ne zai fara musu ita risalar sai ce al'insanu sani'atul ihsan aiwatar da kyautata ma jama'a wato shine mutuntaka in ka ji ana cewa mutum to wanda ke aiwatar da abin da zai kyautata ma jama'a a rayuwarsa wa rabbul jamili fi'ilun nadbi tattalin abu mai kyau fi'ilun nadbi aiki ne wanda yake na shugaba ba kowa bai ke tattala abu yayi kyau a ci amfaninsa illa wanda yake shugaba na kwarai annadab wato shugaba yake nufi rabbu a nan ɗaya daga cikin ma'aninsa wato shine bi ma'ana a tarbiyya don haka ubangiji ta'ala ya siffanta da wannan suna arrabu ne yasa domin tarbiyyantar da bayansa da yake akan dukkan wani abu wanda yake na ɗawainiya ta rayuwarsu shine yace wa rabbul jamili tattalin abu mai kyau fi'ilun nadbi aiki ne wanda yake na shugaba na kwarai washimatul hurri yace ɗabi'a ta ɗa zakiratul hamdi shine tanadar yabo na jama'a an gane ko shi in dai har kai ɗa ne wanda yake na kwarai to a kullum abin da za ka tanadi yabo na jama'a shine za ka yi ƙoƙarin gabatar ma kanka wa shimatul hurri shima wato mufrad ne na shiyam shiyam ɗabi'u kenan halaye washimatul hurri yace ɗabi'ar ɗa zakiratul hamdi shine katihun yabo na jama'a wa kasbu shukri tsururtar godiya ta jama'a istismarus sa'ada wato shine neman cirar 'ya'yan itace na arziki wanda yake na lahira ma'ana duk mutumin da yake tsururtar abu wanda za a gode masa wato shine an gane ko sanadiyar cirar 'ya'ya waɗanda suke na samun arziki na duniya da lahira mun gane ko wa kasbu shukuri wato tsoruwurtar godiya ta jama'a istismaru sa'ada shi ke sanya a ciri 'ya'yan itacen arzikin duniya da lahira wa unwanul karami alamar kyauta ta bashirul bishir wato shine sakin fuska daga ka mutum ya saki fuska yana walwala to wannan ita ce alama ta cewa a samu alamar kyauta kenan amma da zaran ka zo ya ɗaure fuska to wannan gara ka juya baya sai ce wasu imanul mudara wato aiwatar da kyautata zama da jama'a yujibul musafa yana wajabta tace soyayya da kauna duk wanda zai tsaya ya kyautata mu'amalarsa da jama'a to wannan shine zai wajabta su tace kauna zuwa gare shi almudara wato shine kyautata zama da jama'a wa aqdul muhabba kulla kauna da soyayya yaqtadi nusha wato yana hukunta yin galgadi duk mutumin da ka kulla alakar ka da shi cewa a matsayin masoyi to ya zama wajibi a kanka duk wani abu wanda yake na nasiha ka iya gabatar masa an gane ko in ka gan shi akan kuskure wato ka nuna masa kuskuren shi a hikimance idan ka ga wani alkhairi to ka yi kokari ka masa nasiha ka ingiza shi akan aiwatar da shi shine yace wa aqdul mahabba kulla soyayya yaqtadi nusha na hukunta wato yin gargadi wa sidqul hadisi hilyatul lisani yace gaskiyar zance shine adan halshi idan kana buƙatar harshen ka yayi ado ya ringa ƙayatar da jama'a to ya zamanto kana da gaskiyar labari wasidukul hadis gaskiyar labari kiliyatul lisani wato shine ado na halshi wa fasahatul mamdik fasaha ta halshe sihirul albabi wato shike jan hankulan jama'a an gane ku shike sihirce hankulan jama'a ma'ana iya zance shine ke jan hankulan jama'a su gane ƙarya su ringa mata kallon cewa gaskiya ce wannan kuma ba komai ba fasaha ce ta halishi wa sharakul hawa afatun nufusi tarko na son zuciya shine aibin dukkan wasu rayuka ma'ana duk wata rashin lafiya da cuta ta zuciya menene ke janyo ta shine tarko wanda yake na son zuciya duk wanda ya riga ya fada wal iyazu billahi zuciyarsa za ta zamanto marashiyar lafiya wa sharakul hawa tarkon son zuciya afatun nufusi wato shine aibi na rayuka wa malalul khala'iki wato kosawar jama'a shainul khala'iki wato shine mafi munin dukkan wasu ɗabi'u an gane ko wato wai kosawa ta jama'a a yi abu ka kosa wannan shine mafi aibin dukkan wasu ɗabi'u khala'ik a nan jam'i ne na khalika wato shine aibi wanda yake na ɗabi'u shi kuma khala'ik na farko jam'i ne na khalq halitta kenan shi kuma wannan khalika ita ce wato ɗabi'a sai ce wasu uɓama'i wato mugun kwaɗayi yubayinul wara'a wannan yana nisanta mutum game da tsantsanin haram duk abin da ya samu wawura zai yi inda yana da tsananin kwaɗayi waltizamul hazama lazimtar dacaccen ra'ayi da tunani zimamu salama wato shine ragama ta kubuta daga cikin dukkan wata hallaka matukar mutum zai tsaya ya yi amfani da tunaninsa ya ringa hango abin da zai je ya zo to wannan shine zai zame masa ragama ta kubuta daga cikin wata hallaka amma duk mutumin da bai ya tsinkayen gaba to ba mamaki kai tsaye ya fada wani kwazazzabe wanda yake na hallaka sai yake cewa wata tsallugul masali binciken aibubbuka sharrul ma'ayib shine mafi sharrin dukkan wani aibi wai mutumin da zai ringa binciken laifin jama'a to shine yafi kowa sharri daga cikin dukkan wani aibi wata tsallugul masali wato binciken almasali wato aibubbuka na jama'a sharrul ma'ayib shine mafi muguntar dukkan wani aibi wata tabbu'ul asarati bibiyar wato tuntuɓan jama'a yudhibul mawaddat yana ɓata dukkan wata ƙauna da soyayya ka ringa bibiyar laifi daga mutum ya yi laifi sai ka bibi laifinsa an gane ko shine yace yudhibul mawaddat wato yana ɓata dukkan wata ƙauna addahabu wato shine ka gusar da abu ka ɓata shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa hujjatuhum dahibatun inda rabbihim yace wa khulusun niyya wato tsantsanta niyya khulasatul aqiyya wato shine tace kyauta an gane ko ma'ana tace kyauta da zaka ma jama'a shine zai tsantsanta niyyarsu akan dukkan wani aiki wanda yake an sa gaba wa khulusun niyya wato tsantsanta niyya yace khulasatul aqiyya wato shine tacewar kyauta in ka musu kyauta to za su ba da himma akan dukkan wani abu da ka dora su akan shi wa tahni'atun nawali yake cewa madallar kyauta samalus su'ali wato shine kuɗi wanda yake na roƙo ma'ana tukuici kamar yadda hausawa suke cewa tukuici shine yaba kyauta wata hani'atun nawali jin daɗin kyauta samanin su'ali shine bayar da tukuici wata kalluful kulafi tura makai wahalhalu yusahilul khalafa wato yana sauƙaƙa mayewa duk lokacin da za ka ɗora ma kanka abin da ya wuce ƙarfinka to ba wuya ka riga ka wuce wani ya biyo bayanka kai tsaye ya zamanto shine kalifarka alkulaf jam'i ne na kulfa kulfa ita ce bi ma'ana almashakka wa ta'ab wahala kenan wa takalluful kulafi dora makai wahalhalu yusahilul khalafa na sauƙaƙa wato maye gurbi wata yaqunul mauna sakankancewa game da samun taimako yusannil mauna wato yana sauƙaƙa dukkan wata wahala duk lokacin da ka sa wani aiki gaba ka sakankance cewa akwai waɗanda za su dafa maka to wannan yana sauƙaƙa maka wahalhalin aikin baka ganin wahalarsa me yasa saboda kana da tabbacin cewa akwai waɗanda za su kawo maka agaji a kansa alma'una bil'ain wato shine taimako alma'una bil hamza wato shine wahala jam'unsa shine mu'an wa fadlus sadri sa'atus sadri wato fifiko na shugabanci sa'atu sadri shine yalwa ta kirji duk mutumin da yake da yalwatacciyar zuciya babu cika da batsewa to wannan shine fifiko na shugabanci amma duk shugaban da ya kasance ba shi da yalwa ta zuciya dan abu kaɗan idan aka masa sine wato shine yake cewa wa fagulus sadri wato fifiko na shugabanci sa'atu sadri shine yalwa ta kirji ya kasance mutum ba shi da saukin fusata wannan shine yake nuna shugabancinsa na kwarai ne wazinatul ru'ati wato adan shugabanni maktu su'ati shine yin ukuba ga annamimai ar-ru'a jam'i ne na ra'in ra'in shine wanda aka bashi kiwon jama'a wa jazaa'ul mada'i yace sakamakon ziga basul mana'i yace shine yada kyautanni duk wanda zai zo ya ziga ka to sakamakonsa shine ka yada masa kyauta ka watsa masa almada'i jam'i ne na wato madah idan ka ɗauki almana'i jam'i ne na minha wato ita ce kyauta wato sai yake cewa wa maharul wasa'ili sadakin fadanci tashfi'ul masa'il wato karɓan ceton abin da aka roƙa alwasa'il jam'i ne na wasila an gane ko wasila wato shine kama kafa ka yi fadanci kana neman wani abu ka biyo ta kan wani to sadakin kama kafa sai ce tashfi'ul masa'il wato karɓa ke cewa tashfi'u karɓan ceton almasa'il abubuwan da aka roƙa kenan ka biya wa majlabatul gawaya abin da ke janyo hallaka istigraqul gaya wato shine dirmiyar da matuka duk lokacin da zaka dirmiyar da abin da ya wuce iyaka to dole za a janyo hallaka wa tajawuzul haddi wato ƙetare iyaka yukillul hadda yana dakusar da kaifi misali kasancewar wannan mota ce wadda ba za ta iya wuce abin da za ta ɗauka tan goma idan ka wuce iyaka ka dora mata sama da abin da take ɗauka za ta samu illa shine yace wata jawuzul haddi ƙetare iyaka yukillul hadda na da kusar da wato kaifi wata addil adab ƙetare ladabi wanda yake na shari'a yuhbidul qurab yana zubar da ladan dukkan wata ibada alqurab jam'i ne na qurba ma'ana ga iya abin da Allah ya ce ka yi na ibada idan ka wuce iyaka to zai zubar da ladanta ubangiji ta'ala ba zai karba ba misali yanzu sallah ta azzahar raka'a hudu ce duk a lokacin da zaka ce kai takwas zaka yi ko kuma biyar zaka yi ko bakwai zaka yi to wannan zai zubar da ibadar kwata kwata ba za ta samu karbuwa ba shine yake cewa wa ta'addil adaba wato ketare ladabi na shari'a yuhbidul quraba yana zubar da dukkan ibadu wata nasir hukuki manta haƙuƙuwan jama'a yunshi'ul uquqa wato na haifar da saɓani duk lokacin da za ka tauye haƙƙin jama'a ka ki sadar musu da shi to ba abin da zai faru tsakankaninku illa saɓani wata hashin riyab wato nisantar tuhuma yarfa'ur rutab na ɗaukaka darajar mutum duk a lokacin da za ka nisanci tuhuma to darajar ka za ta ɗaukaka ar rutab jam'i ne na wato rutuba arriyab jam'i ne na riba ma'ana tuhuma wartifa'ul akhbar ɗaukakar matsayi na daraja biktihamil akhbar yana ƙarƙashin kutsa dukkan wani hadari an gane ko mutumin da yake son ya samu ɗaukaka to dole sai ya kutsa wurare waɗanda suke na hadari wata nawuhul aqdari ɗaukakar daraju bi muwatatil aqdari tana tabbata da abinda alƙadarin ubangiji ta'ala ya yi dace da shi iya gwalgwadon abinda Allah ya yanka maka na matsayi shine za ka samu bayan da za a yi ka ketare abinda Allah ya yanka maka wata nawuhul aqdari ɗaukakar daraju bi muwatatil aqdari na tabbata da dacewar alƙadari na ubangiji wa sharaful a'mali ɗaukakar ayyuka fi taqsiril amali na karkashin takaita gurace gurace idan kana buƙatar ayyukanka su ci gaba to dole sai ka takaita guri amma matukar da zaka sanya guri a rayuwarka sai ka kwashe tsawon zamani komai baka bartaka ba in ka ce kai sai iri na kaza zaka yi wa iqalatul fikra wato tsawaita tunani tanqihul hikima shike tace dukkan wata hikima ka tsaya ka tsawaita tunani to wannan shine zai sanya ka tace hikima akan duk wani abu da kake nihin sarrafawa wa ra'asul ri'asa wato fifiko na shugabanci tahazzubu siyasa wato shine tace iya tafiyar da jama'a a siyasa shine tafiyar da halayen jama'a wa ra'asul ri'asa ma'ana fifiko na shugabanci tahazzubu siyasa shine tace iya tafiyar da jama'a wa ma'al lajajati tare da wato tsananin gardama tulgal haja ake jefar da dukkan wata bukata idan jayayya ta riga ta sayo kai to dole duk wasu abubuwa na bukatu za a watsar da su wa indal aujali a wurin tsorace-tsorace ta tafagadun rijalu mazaje ke fifitar junansu al'aujal jam'i ne na wajal an gane ko innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa bi tafadulil himam a sanadiyar fifitar himmomi ta tafawatul qiyam wato daraju suke bambanta wani ya fi wani idan ka fi mutum himma to dole za ka fi shi kima wa bi tafadulil himam da sababin fifitar himmomi ta tafawatul qimam wato daraju suke bambanta qiyam jam'i ne na kima wa bi tazayyudis safiri yace a sanadiyar dada ma dan aike akan abin da aka dora masa yahinu tadbiru tafiyar da al'amari ke rauni duka ya tabarbare ma'ana dan aiki ka ce masa yayi kaza yayi kaza hallo sai ka kara masa cewa i kaza hallo in ka je kai kaza to tafiyar da al'amarin da aka dora masa a wannan lokaci dole sai yayi rauni me yasa ayyuka sun masa yawa as-safir shine jakada wa bi tazayyud as-safiri da sababin dada ma jakada ayyuka yahinu tadbir wato tafiyar da al'amari ke raunana wa bi khalalil ahwali a sanadiyar wato tarwatsewar halaye ta tabayyanul ahwalu dukkan wasu firgice-firgice ke bayyana a lokacin da hali ya riga ya tarwatse to dukkan wani firgici da wani tsoron wani al'amari a lokacin nan yake bayyana wa bi mujabis sabri wato wabi mujabis sabri a sanadiyar wajabta ma kai ɗaukan haƙuri samaratun nasri ake samun 'ya'yan itaciyar wato nasara ba a samun nasara dole sai an ɗau haƙuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa annan nasra ma'a sabri wastihqaqul ihmadi cancantar yabo na jama'a bi hasabi lijtihadi yana tabbata iya gwargwadon kokari iya ƙoƙarin da ka bada a sanadiyar shi ne zaka cancanci yabo na jama'a wa wujubul mulahabati wato lazumta ma kai hangen nesa kifa'ul muhafaza shine sakamakon kiyayewa in ka ringa hangen abin da zai je ya zo to sakamakon ka shine ka sami kiwo game da fadawa kuskure a gaba wa wujubul mulahaba lazumtar wato hangen nesa kifa'ul muhafaza shine sakamakon kiyayewa wasafa'ul muwali wato tacewar masoya bi ta'akudil mawali ana gane shi da a sanadiyar bibiyar wato barwai misali mutumin da ya ce shi masoyinka ne idan ya kasance yana bibiyar waɗanda suke da alaƙa da kai game da kyautatawa to wannan ya nuna cewa masoyinka ne wanda yake na kwarai a nan ake gane wato masoyi amma in ba masoyinka bane bayan da za a yi wanda ya kusance ka ya bibiye shi da kyautatawa shine yace wasafa'ul muwali tacewar masoya ana gane ta bi ta'ahudil mawali da sababin bibiyar fadawanka wata hallil muru'ati adam mutunci bi hifzil amanat yana tabbata game da kiyaye amanoni an gane ku kiyaye amana shi ke sanya mutuncin mutum ya ado waqti barul ikhwan jarraba yan uwa a gane wane ne dan uwa bi takfifil ahzani yana tabbata game da sauƙaƙa bakkan ciki mutumin da ka fada wani kangi ya zo ya taimaka maka wannan shine dan uwanka waqti barul ikhwani jarraba yan uwa a gane na ƙurai bi takfifil ahzan na tabbata game da sauƙaƙa bakkan ciki wa daf'ul a'da'i wato ije abokan gaba bi kaffil awidda'i yana tabbata da tafin masoya wamtihanul uqala'i jarraba masu hankula a gane su bi muqaranatil juhala na tabbata game da hada su da waɗanda suke jahilai sai ka hada jahili an gane ko da mai hankali zaka gane mai hankali amma matukar baka hada shi da jahili bayan da za a yi ka gane kimar shi wamtihanul uqala'i jarraba masu hankali bi muqaranatil juhala na tabbata game da hada su da jahilai wata basurul awaqib wato nura da ƙarshen al'amari yu'minul ma'aqib yana amintar da mutum game da hallaka wattiqa'u shun'a wato kiyaye dukkan wani aibi yanshuru sum'a na yada wato dukkan wani kyaukyawan labari ma'ana duk lokacin da zaka ringa kokarin kare kanka gaba da wani aibi to wannan zai yada kyaukyawan labarinka a kunnuwan jama'a wa ƙubuhul jafa'i munin wauta yunafil wafa'a wato mummunar wauta yunafil wafa'a na cin karo da cika alkawali duk wanda zai zo ya maka wauta to ba maganar abin da ka masa alkawali ka cika masa wa ƙubuhul jafa'i mummunar wauta yunafil wafa'a na kure cika alkawali wa jauharul ahrari wato kyawun ‘ya'ya inda asrar ana gane shi a lokacin taskance asirrai mutumin da abin da aka bashi na asiri bayya yada wato shine ake gane cewa ɗa ne wanda yake na kwarai sun maƙala an gane ko ta kenan sun maƙala sannan sai ya ce hazihi mi a ta lafba wannan wato lafazi ne ɗari biyu ta hatawi ala adabin wa'iza wanda suka tattaru a bisa wato adab da kuma galgadi an gane ku wato salo ne fanni ne wanda yake na adab wa ibatin kuma tare da kunsar shine galgadi faman saka ha hazal masaka duk wanda ya kora ta wannan makora fala mira'a yace karye ya gaddama wala shiqaqa kuma karye saba ya je a haka kawai wa man rama aksa qalibiha qalibiha yace duk wanda ya nemi sunkuyar da mulunta wa an yaruddaha ala akibiha yana nihin ya maida ta a bisa karshenta dugadiganta ya ce falye kulmi zai faɗa sai ya ce al'asraru inda al'ahrari kenan taskance asirrai a ina ake samun shi sai ka ce inda al'ahrari a wajen ‘ya'ya wa jauharul wafa'i kyawun cika alkawali yunafil jafa'a wato yana kure wauta wa qubuhu sum'a wato mummunan ji yanshuru shun'a yana ɗaiɗaita wato aibi an gane ko sai ka ce wattiqa'ul ma'aqib wato kiyaye hallaka yu'minul awaqib wato yana amintar da ƙarshen al'amari wata basurul juhala'i nura da wawaye bi muqaranatil uqala'i sai an hada su da masu hankali ake gane wawaye wamtihanul awidda'i wato jarraba masoya bi kaffil a'da'i wato yana tabbata da tafin abokan gaba wa daf'ul ahzani ije bakkan ciki bi takfifil ikhwani wato yana tabbata da sauƙaƙawa ta 'yan uwa waqtibarul amanat wato jarraba amanoni bi hifzil muru'at wato yana tabbata game da kiyaye mutunci kenan mutumin da ya kiyaye mutuncin shi to wannan shine zai iya kiyaye amana wata hallil mawali wato ado wanda yake na barwai sai ka ce bi ta'ahudil muwali yana tabbata a sanadiyar bibiya ta masoya wasa fa'ul muhafaza tacewar kiyayewa kifa'ul mulahaba shine sakamakon hangen nesa to a haka za ka bi ta har ka kai ta shine a nan sai yake cewa summa ala hazal mashab sannan akan wannan magudana falya sahabha ya ce ya jata wala yarhabha kar ya ji tsoronta hatta ta kuna khatimatu fiqariha har cikamakin wato tsarinta ya kasance wa akhiratu durariha da ƙarshen gwalagwalanta menene zai kai ƙarshe sai ya ce wa rabbul ihsani wato tattalin kyautata ma jama'a sani'atul insani wato aiki ne na mutumin ƙwarai an gane ko maimakon harkonta al insanu sani'atul ihsani wa rabbul jamili yake cewa fi'ilun nadabi qala rawi mai riwaya yace falamma sada'a bi risalatihi al-farida lokacin da ya bayyana da letirkinsa wadda take kadaitacciya a fagenta wa umluhatihil mufida da daɗaɗan zancensa wanda yake mai amfanarwa al'umluha zance wanda yake kyaukyawa mai daɗin ji kar mu manta ya gabata wa mulahil adab ya ce alimna sai muka yi sani kaifa ya tafadalul insha'u yanda wato kaga wani zance ke fifitar juna cewa wani ya fi wani ba dukkan insha'i da aka yi bane zaka musu zubin goro wani ya fi wani wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha kuma fadla abu ce wadda ke hannun Allah na bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa thumma atalaka kullum minna bi zailihi kowane ɗaya daga cikin mu sai ya ratayu da gezarsa wa falaza lahu firzatan min nailihi yanka masa yanki daga cikin kyautarsa fa'a ba ƙabula filzati sai ya ƙi karɓar wato yankin kyautata wa ƙala sai ya ce lastu arza'u talamizati ya ce aini ban zamanto da zan tauye abin da ke hannun wato ɗalibaina haka ya faɗa ma har su cewa ba zai karɓi kyautarsa ba faƙultu lahu kun aba zaid sai na ce masa zama abu zaid ala shuhubi sahanatika a bisa jirkitar wato kamar ka wani gobe ma'i wajinatika wato da kafewar ruwan kumatinka wato lafazin shuhub shine canzawar kama ta jiki an gane ku a sanadiyar wahala shine yace kun aba zaidi wato zama aba zaidi ara shine yake ala shuhubi sahanatika a bisa jirkitar kamar ka wani gobe ma'i wajinatika da kafewar wato ruwan kumatinka faƙala ana huwa sai ce ni ko ni ne abu zaidi ala nuhuli a bisa ramata wadda ka sani wa kuhuli da ke ƙasar jikina wa ƙashafi muhuli wato da jirkita ta muhuli shine wato ke wannan kanjamewa ta almuhul jam'i ne na mahal wato shine fari fa akhadtu fi tasribihi yace a lokacin nan sai na haɗu game da yi masa rarauka ala tashriqihi wa tagribihi a bisa yin gabas da yamma kullum yana cikin yawo ta duniya fahaulaka sai ce la haula wa la quwwata wastarja'a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma anshada min qalbin muja sannan sai ya saku waka da zuciya wadda take mai ciwo saboda bakin cikin da yake tare da ita yace sallar zamanu alayya abuba liyaru ani wa ahadda garba wastalla min jafni kara kumuragiman wa asala garba wa ajalani fil ufki aqwi sharqahu wa ajubu garba fa bi kulli jawin qal'atun fi kulli yawmin li wa garba wa kadha al mugarribu shakhsuhu mutagarribun wa nawahu garba yace sallar zamanu alayya aduba zamani ya zare mun wato kan sakalinsa liyaru ani dan ya razanar da ni wa a hadda garba kuma ya wasa kaifin takobinsa wastalla min jafni karahu yace baccinsa wastalla ya zare min jafni wato daga kogon idanuna muragiman wato yana mai turmuzar da hanci na wa asala garba yace kuma ya gudanar da garba wato babban gugansa na hawaye an gane ko algarb wancan na farko shine kaifi na biyun kuma wato shine fangali ko kuma ka ce babban guga wa asala ya gudanar da garba wato shine babban gugansa wa ajalani fil ufki wato ya yawutar da ni a cikin sasannin duniya aduyi sharqahu ina nade gabas ɗinsa da tafiya wa ajubu garba kuma ina sari yammacinsa da tafiya wannan kuma garb na uku wato shine yamma fa bi kulli jawin qal'atun yace a dukkan wani sasanni ina da hudowa fi kulli yaumin a kowane yini li gare ni wa garba wato da fakewa an gane ko algarbu hallo wannan na hudu shine fakewa fa bi kulli jawin qal'atun li fi kulli yawmin wa garba kenan a dukkan wani sasanni dal'atun li ina da hudowa wa garba da fakewa fi kulli yawmin a kowane yini yace wa kazal mugarribu haka nan wanda yake almugarrib wato mai bakunci an gane ko shaksuhu yace gangan jikinsa mutagarribun wato ya jirkitacce ne wana wahu kuma manufarsa garba yace mai nisa ce wannan kuma algarb na biyar wato shine nisa thumma walla yace sannan thumma walla sannan sai ya juya baya ya jurru itsafaihi ya jurru idfaihi yana jan sasanninsa wa yaqtiru bi yadaihi yana rauda hannuwansa an gane ko yana tafiya irin ta takama wa yaqtiru bi yadaihi yana rauda hannuwansa wa nahnu baina mutalaffitin ilaihi wa mutahafitin alaihi mu ko muna tsakankanin mai waiwayensa wa mutahafitin alaihi da mai faduwa akan tafiyarsa saboda nadama thumma lam nalbas yace sannan ba mu yi jinkiri ba an halalin alhiba sai muka kunce igiyar zama alhiba shine mutum da zai yi zama haka ya hada hannuwansa in ma ka ce masa alhiba ko ka ce alhuba ko kuma ka ce alhabwa wata farraƙana a yadiyarsa ba muka karkasa wato ni'imomi na kwarin saba an gane ko wanda ubangiji ta'ala yake sanya yake ba mu labarin shi wa mazzaqnahum kullu mumazzaq a can laqad kana li sab'in fi maskanihim aya shine anan wato karin magana ne suke akan jama'ar da suka rabu kowa ya kaɗi gabansa wanda babu alamar haduwa game da su shine yace wata farraqana ayadiyasa ba muka karkasa wato ni'imomi waɗanda suke nasa ba a yadi jam'i ne na yad wato ita ce ni'ima ma'ana kyauta a taƙaice wannan shine ƙarshen makama ta goma sha bakwai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك